قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسقط الضمان في فساد أصل الذي فيه الضمان باقي yace muna magana akan daukan beli waya kudu zamanu daukan beli da mutum yayi yana saraya akan shi fi fasadi cikin bacin asalin da zai fihi zamanu bali asalin abin da zamana din ya bayyana ciki yanzu misali mutum ne ya zo suka yi cinikin wani abu bashi sai mai abin ya ce ba zan siyar maka ba sai ka kawo mai lamunin ka wanda in lokaci ya yi baka biya ni ba shi zai biya ni sai ya kawo ka ka zo ka tsaya mar kai yadda ka ɗauki wannan nauyin bayan ka ɗauki nauyin ka ga nauyi hau kanka yanzu lokaci na yi in kuɗi bai fita wajen shi ba kai za ka biya sai kawai ya bayyana shi ainihin cinikin da suka yi ma ɓatacce ne ko sun yi cinikin lokacin ana kuɗuban juma'a ko dai sun saba wani sharaɗi wanda zai iya rashin wannan sharaɗin ya ɓata cinikin yanzu tunda cinikin ya ɓaci kai ma wannan beli na sauka a kanka yawwa ko da nan gaba sun zo sun sake gyara ciniki wannan belin da kai ne ya riga ya sauka a kanka tunda asalin abin da kai belin ya ɓaci وهو بما أين للمعين وهو بمال حيث لم يعين yace. wa huwa shi ainihin zamana bima ayyana yana daga ya danganta da abin da mutum ya ayyana lil muayyini ga mai ayyanawa din misali idan mutum ya zo daukan beli beli ya kala uku ne akwai daminul mali akwai daminul waje akwai daminul dalal to kowanne ka zo ka tsaya a gaban kuliya kace kai ka tsaya mar amma kai tsaya wanda kai din zaminul mali ne lokaci ya yi bai biya ban yi zan biya kaga wannan zaminul mali kenan idan kuwa zaminul waji ne ba so ake an daga shari'ansa rana kaza ake son a gan shi za a ji a rufe shi don kar ya gudu ba eh to a rabu da shi in rana ta yi ni zan kawo shi kaga zaminul waji kenan zaminul dalabi kuma kar a takura mar duk inda yake a garin nan duk makwancinsa a garin nan na sani a rabu da shi in ranar ta yi bai zo ba da ni za a haɗu a nemo shi amma ba da sharaɗin mun neme shi ba mu same shi ba mu kai iya kokari na gama aiki na in an yarda to wannan ba minu dalabi ce yawa to yanzu idan mutum ya ayyana ya ce shi ga irin zamanin da ya yi to shi kenan bi ma ayyana yanzu in ranar ta yi abin da ya ayyana din ya yi iya aikin da ya faɗa shi kenan dama belin fuska ya yi ranar ta yi gashi ya kamo shi ya kawo shi kotu ya makana shi ga alƙali shi kenan ya gama aikin shi sai wajen makanawan malamai sun ce ce kawo shi kotu ba zai wadatar ba sai ya makana shi ga alƙalin ma'anar makanawa ka shigar da shi inda ba shi inda zai gullata amma yanzu misali ranar litinin ne shari'a mu ran litinin na sassafe ka ɗauke shi kuka je haraban kotu ina mai gadi to ga mutumin na zo da shi sai ka bar shi ka tafi shi kuma ya ta kare gudu wannan ba kawo shi ba dole sai ka makana shi ga ga alƙali ga dogare ga wanda alƙali zai sa su kama shi ba shi da hanyar gudu to wannan ka kawo shi ka yi aikinka damin waje kenan shine yace wa huwa bimali haisu lam yu'ayyanu shi zamini kawai za mu ɗauka alamin kuɗi ne yayin da ba ayyana ba kawai wa ya tsaya ma ya ce wani ne ka tsaya mar akan wannan rikici ya ce na tsaya mar na yi belin shi bai ce zaminul mali ko alwaji ko a ɗalabi ba to kawai za mu ɗauka zaminul mali ne don saboda dama ainihin abin da ake rikicin akan kuɗi ne wa in bamanul waje ja a mujmala fal hukumu annal mala qad tahammala mujmala ne ba muhmala ba wa in gamanul wajihi ja'a mujmala idan gaminul wajihi yazo mujmala a ainihin mujmal yace na tsaya man ranar ta ni zan kawo shi bai ce idan ban same shi ba ba zan biya ba kawai ya zo ya ce na tsaya mar ba shi ya ce san gani bai ni zan kawo shi to yanzu idan ranar ta yi bai kawo shi ba fal hukumu hukunci shine annal malakar ta hammala dukiyar ya ɗauki nauyi matukar in bai kawo shi ba to fa zai biya kuɗi in ko ba zai biya ba ranar ma sai yayi bayani kaga ya zama da hannun ɗalabi kenan wa ja'izun bamanu ma ta'ajjala mu'ajjalan wa ajilin mu'ajjala wa ja'izun ya halatta bamanu ɗaukan belin ma ta'ajjala abinda aka ɗiba wa lokacin da za a kawo abin ka ɗauki belin shi mu'ajjalan a gaggauce ka ce yanzu za ka kawo abin ka biya idan irin abin da ya halatta a biya shi kafin lokaci ya yi ne kasan a abubuwa na haƙƙi akwai haƙƙin da kokan lokaci ya yi mutum ya kawo ma wajibi ka karɓa kamar yanzu misali mutumin da ya karɓi rance a wajenka ko rancen kuɗi ko rancen wani kaya na amfanin gona ko me idan rance ya karɓa ya ce zai kawo ma ƙarshen wata sai jibi ya samu ya kama baka da daman ka ce ba za ka karɓa ba amma idan sai kai misali ka ba shi oda ne ina son siga tirela ɗaya ranar ɗaya ga watan ramadan nake so ka kamun kuka rubuta sai kawai a ainihin watan sha'aban ya samu tirela ɗaya ya kawo kana da ka ce ba zan karɓa ba saboda me saboda ai dama sai kai kuma siyan da kai ka sa target ne saboda ɗaya ga watan ramadan ranar ciniki ne a filin allah ma ka sauke za ka siyar amma yanzu sai ka nemi store da za ka sauke saboda haka a yanzu tun da wannan na bai ne ba na talab ba ne ba wajibi ne karba ba amma idan rance ne rantan sugan ka yi tirela ɗaya ɗaya ga watan ramadan zai kama kan lokacin ya samu dole ka karba in ka sha a ina zan ajiye mu ce wancan din a ina yake ajiye ka ɗauka ka bashi ka kai inda wancan yake ajiye ka ajiye kaga akwai bambanci shine yace wa ja'izun zamanu ma ta'ajjala mu'ajjala wa ajilin mu'ajjala haka nan ajilin abin da yake gaggauce ranar biya yayi an zo an kurusa za a ɗaure shi kabo ka tsaya mara to yanzu kana da zaman mu'ajjala a sa lokaci ka ce nawa ke min ki dubu ɗari ba eh to in za a ɗauka mun lokaci zuwa ƙarshen wata na tsaya mar zan biya kaga yanzu ne zai biya to yanzu ya halatta in ne haƙin ya yarda ya halatta a tura lokacin zuwa wancan lokacin wa ma alal hamili gurmun gurmu ma amal iza ko in mata madumunin walam yakin ajal wa ma gurmun babu biya alal hamili akan wanda ya beli ya dauki nauyin wani nan ma hasala abin da ya tabbata in mata madumunin idan wanda aka yi beli ya mutu walam yakin ajal lokacin biya bai ba wato abin ya kunshi wajen kala uku wani lokaci wanda ya yi belin zai iya rasuwa kafin lokacin biyaye wani lokaci wanda aka yi benin shi din zai iya mutuwa kafin lokaci yayi wani lokaci ko mai hakkin zai iya mutuwa magara suna bukatar su raba gado ko to yanzu idan wanda aka yi belin shi din wanda shi ake bi kuɗi kai beli akan ƙarshen wata in Allah ya kai bai biya ba za ka biya sai ya mutu a tsakiyar wata to yanzu ba za a zuwa ce tun da ya mutu dole ka biya kuɗi ba sai a yi haƙuri sai lokaci ya yi shine wannan baitin wani lokaci kuma kai da kai belin zaka iya mutuwa shi wanda aka yi belin yana nan kai ka mutu shikenan yanzu tun da ka mutu dama duk mutumin da ya mutu duk haƙƙin da yake kan shi ne ajali kawai lokaci yayi dole za a biya saboda an raba gado lokaci a ina za a samu a biya saboda haka yanzu mutumin da ya belin yana mutuwa kan a raba gado sai an ware abin da ya belin idan aka ware a biya wanda yake bin shi idan aka biya shi magada ku raba gado in lokacin biya yayi sai ku je wajen wanda baban ku ya biya ne sai ku karbi hakin ku a wajen shi kaga wannan in wanda ya biya ne shine mutu kenan idan kuma wanda yake bin haƙƙin shi ya mutu wannan ba hanyar da za su zo su ci a biya su dole sakura sai lokaci yayi kamar yanzu misali baban ku yana bin wani mutum bashi ƙarshen wata zai biya yau sai baban ya rasu ana so a raba gado ba ku da damun ku je ku ciwe a baku wannan kudin karshen watan dole ku yakuri sai lokaci yayi sannan ku karbo waya khudhu dhamin min madmunihi sabita ma addahu min duyunihi abdamin wanda ya beli ya khudhu zai karbi sabita matabbacin ma addahu abin da ya biya min duyunihi daga bashin da ake bin wanda ya belin zai karbi wannan min madumulihi daga wanda ya dauka beli yanzu misali mutum ne ake bin shi miliyan goma ka je ka tsaya mar ka ce in je za a mun haƙuri a cikin shekara uku kan ba zai gagare ni ba zan biya shikenan aka ce a alhaji in dai ka dauki nauyi mun mun yadda mun amince ka biya shikenan ka ce to in Allah yadda duk wata zan rinka ka dubu ɗari biyu kotu shikenan kana kawowa kana kawowa kana kawowa kana kawo miliyan biyu mai hakkin ya ce alhaji e shikenan an yafi sauran to dama ba mun ce ma beni da ka dauka ba kyauta ba ne dama za ka biya ne ka je ka bakin ka wajen mai abin to yanzu ba idan ka je ba za ka ce to aini aka yafi wa miliyan ɗaya saboda aka miliyan uku za ka ba a'a sabita ma addawo matabbacin abin da ya biya iya abin da aka yafe ya yafu iya abin da ka biya shi za ka karba yawwa abin da aka yafe kuma a ƙarƙashin wannan in ka duba a littattafan fiƙiwu za ka ji akwai wani fiƙiwu kuma kaddara da kai wanda kai belin za ka yi sulhu da mai haƙƙin yanzu kaga a zamanin damunan nan ba farin kuɗi amma na ga ai kana harkar nafek nafek ko eh nawa ne kuɗin naka ya ce miliyan biyu sai ka ce to ga wasu nafek ɗina sababbi an kawo guda shida in za ka karɓe su a maimakon kuɗin ka ya ce na su ya je gani ya ce ya yarda ya karɓa kaga yanzu kai ka yi belin miliyan biyu ne sannan kai sulhu da nafek guda shida yanzu wannan nafek guda shida ɗin ai ba mamaki kuɗinsu ya haura miliyan biyu ba mamaki ko kudin su bai ma kai miliyan biyun ba saboda haka yanzu idan ka zo shi wanda kai beli nawa zai biya ka yanzu za mu duba mu gani wanne ne mafi kasa idan na din ya kai miliyan uku ma ka bayar akan miliyan biyu ba ruwan shi waye ce kai sulhun shi miliyan biyu ya sani biyan zai baka idan kuma aka duba aka ga ina biyar shidan nan da kaddara sai da su za a yi ba za su wuce miliyan ɗaya da rabi ba mu ci ya samu rabi ne na dubu ɗari biyar saboda haka miliyan ɗaya da rabin nan zai baka iya kuɗin na ɗinka yawwa iya abin da ka bayar shi za a baka in ko kamar arin gizo to na arin gizon ba zai ɗauka ba mun gane wannan aha wa shahidul adlu shaida guda ɗaya adili eh mu tsaya nan to shaida guda ɗaya adili bi qa'imin bi ga wanda ya zo ya tsaya da haƙƙinsa mutum ne ya je kawo ya kawo ƙarar yana bin wani mutum haƙƙi ba za mu ce ka shaida ba sai ka guda shaida guda ɗaya adili mutumin kirki ya zo kotu alkali ya ma san shi ne limamin juma'a unguwarsu mutumin kirki ne alkali ya ce mun karɓi shaidan wannan bawan allah ka je ka ka shaida na biyu to yanzu a nan tun da wannan ainihin mai haƙƙin ya zo ya kawo shaida guda ɗaya to yanzu ƙiɓa'u matsalubin bihi minu haƙ yanzu kan a bar wannan wanda ake ƙaran ya bar kotu sai ya kawo mai belin kuɗi saboda ai kuɗi ya kusa nuna yanzu wannan mutumin in ma ya kawo shaida na biyu ne ko ya hada da rantsuwa ba shi kuɗin shi tunda kuɗi ya kusa nuna to kai fa ga shaida guda ɗaya ya kawo muna jiran shaida na biyu ko ya rantsi saboda haka yaya ko a je a rufe ka karka gudu ko ka kawo mana wanda zai tsaya ma in baka nan shi zai biya yawwa wajibi ne kawo damin mal shine idan matsalubin bihi azzaminu aha